بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta uku ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da biyu ga watan biyu kenan ko biyu ga watan biyu shekara 2025 miladiya ci gaba da darussanmu da suka shafi azumin wata ramadan musamman gashi muna dab da shiga watan Ramadan din insha Allah ta'ala sannan muna gabatar da wannan darasi namu a cikin wannan markazi namu mai albarka markazu Imam Dani da tahfiz al-Qur'an wa ulumi da ke nan biyar kwatas cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya jiya zama da ya gabata mun fara karantawa kitabu siyam daga littafi mai suna kitabul fiqh al-muyassar fi dawil kitabi was sunna i'dad nukhbatun min al-ulama jiya mun yi magana mas'alan farko mun yi magana akan fa'idar lugawiyya الفائدة اللغوية tsakanin bambanci tsakanin الصيام da kuma الصوم an mun ce الصيام أبلغ ko wannan kenan saboda shi الصيام yana nuni akan kamewa daga dukkan barin abubuwan da suke bata azumi amma as-sawm ya zo a Qur'ani domin bayanin kamewa daga magana shi yasa sawm ya zo gurbi ɗaya a Al-Qur'ani amma siyam ya zo gurbi tara a Al-Qur'ani sawm ya zo ne kawai a cikin suratul Maryam ne nazartu lirrahmani sauma saboda ta nuna cewa ta kame ne kawai daga zance an gane amma su ya wanda yake nuni akan kamewa daga ci da sha da maganganun batsa da wai duka to ya zo gurare tara alkur'ani mun yi magana akan ma'anan azumi din as-siyam a lugha shine al-imsak amma ash-shar' shari'a kuma istilahi kamewa daga dukkan abin da yake na ci da sha ko abin da yake zama a gurbin su da sauran abubuwan da suke bata azumi tare da niyya tun daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana ƙarƙashin wannan mun yi magana akan rukunan azumi guda biyu na farko shine kamewa din na biyu kuma shine niyya sannan mun yi magana akan hukuncin azumin wata ramadan mun ji cewa azumin wata ramadan wajibi ne saboda dalilin alqur'ani da sunna da kuma ijma'i alqur'ani Allah na cewa faman shahida minkum shahra falyasum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani balaraban kawai zo ya same shi cewa ya faɗa mishi abin da yake kansa na azumi na dole na su sai mishi siyam ramadan ya ce akwai wani sa bayan ramadan din akai na ce a ila an tatawa sai dai in kuma ka so ka yi tatawuyi sannan mun yi magana akan kasakashen azumi shiwan azumi ya kasu kashi biyu akwai na wajibi akwai kuma mi na tatawuyi na nafila na wajibi shi ma ya kasu kashi uku akwai na ramadan akwai kuma na kafarat akwai kuma me na bakance ko mas'ala ta gaba mun yi magana akan falalar azumin wata ramadan mun ji daga cikin falalar akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi yake cewa mun sama ramadan imanin wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi sannan mun ji cewa fa'idojin azumi daga ciki akwai me tazkiyatun nafs tsarkakuwar rai shi yasa annabi sallallahu ya lissafa daga cikin abin da yake tafiyar da waharar sadr da kyashin rai da bakin ciki da jin haushin juna da jin hassada da waye akwai yawaita azumi sannan gabar da muka yi magana kuma muka tsaya akan ta shine sharuɗan wajibcin azumi sharuɗan da sai sun cika azumi yake zama wajibi akan mutum daga ciki sharaɗi na farko akwai musulunci arne in yi azumi ko wanda yake ɗaukan sunan arne an gane domin arne ba iya kirista ba ne an gane wanda ya abin da ya fitar shi a musulunci shi ma in bai dawo ba ya azumi wannan azumin nasa bai yi ba an gane kai balaga yaro ba wajibi ba ne azumi a kansa amma in zai iya yi to a kwadaitar da shi ya yi al'aqal hankali mawakaci da za a rufe shi a daki a hana shi abinci daga alfijir ya fito zuwa faɗo rana wannan abu ba sunan sami ba azumi ba domin daga cikin waɗanda Allah ya ɗauke musu alƙalami akwai mai mahaukaci. Asiha lafiya, marar lafiyan da in yi azumi zai kai shiga halaka, to wannan ya ajiye azumi in ya samu lafiya ya mi, ya rama. in kuma jinya ce wacce take da'iman tana tare da shi to ya ciyar kowane yini miskini al'iqama zaman gida matafi azumi ba wajibi ne a kan shi ba ya iya sha daga baya rama kuma in yi azumin saboda zai iya azumin sa yayi tsarkakuwa daga jinin al'ada da jinin haihuwa wacce take jinin al'ada baya halasta ta yi azumi sannan haka wacce take dauke da jini na haihuwa abin da yake kansu kuma shine ramukon azumi banda sallah yau za mu tashi a gabar da mali yake shi al-mas'alatu sadisa wannan karatun jiya ne ko al-mas'alatu sadisa wato mas'ala ta shida subutu dukhuli shahri ramadan wa inqita'i wa inqita'u wato tabbatuwar shigar wata ramadan da kuma karewarsa da wani alama ne za ka gane Ramadan ya shiga, da wani alama ne za ka gane Ramadan ya ƙare, wannan gabar tana da muhimmanci, ya kai takanas ta Kano a je gidan rediyo, a yi dogon bayani wa mutanen karkara akan wannan, saboda an ɗau azumi a gari da kwana biyu su kuma suna can suna cin abinci, an ajiye azumi da kwana biyu kuma su kuma suna suna azumi an gane wannan in yayi nuni akan wani abu ya nuni akan jahilci ganin suke kawai in sarkin musulmi ya ce an ga wata kamar wani ƙarya ya zauna ya bi ya shanɗama don haka kwata-kwata ba za su dau azumi da mutane ba haka mutanen karkara suke da wanda suke ɗaukar hukuncinsu wanda suke ɗaukar hukuncinsu shine mutanenmu na nan anguwa ɗan kawu da kuma mutanen matsango za ku ga yawanci a garin nan sun fi ko ina matsala sallansu ta idi daban suke ranar da kuma kowa ya ɗau azumi za ka ga suna me suna cin abincinsu wannan jahilci ne idan shugaba ya sanar an ga wata ku ɗauki azumi in ya yi daidai kun yi daidai in bai yi daidai ba ku kun yi daidai shi ne bai yi shi kenan ba wani abu a kanku yawwa kuma in bai bayyana muku ma cewar ƙarya yake ba ba ku da dalilan hujjoji na ƙarya akan me ba za ku ɗauka ba amma kuna ganin yanda yanda yan anguwan na yanzu sai mun yi sallan idi da kwana ɗaya ko biyu kaga sun tada sallar idi su duk da dalilin shugabanninmu ya kamata su yi doka in an yi sallar idi ranar da sarki ya sanar to daga nan ba wanda zai sallar idi ya kamata a ce akwai wannan dokar wannan rashin dokar kuma shi ya haifar da abin da ya haifar a shekarun baya a jos in za ku tuna ko yan izalan jos da suka je sallah ba tare da umarni na wannan ba arna suka cin musu haka ne ya wada a ce an haɗa kai an yi kaza da wannan fitinan ba ta ba kun san wannan ko ba ku sani ba yawwa يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال كنجي wato shigar wata Ramadan yana tabbatuwa ne da kallon wata bi nafsihi ka ganshi cil da cilke da kanka aw bi shahadati ghairihi ala ru'yati ko wanin ka ya bada shaidar ya gani aw ikhbarihi bi zalika ko kuma a baka labarin wani ya gani din ko shi yace ma ya gani fa idza shahida muslimun adl idan musulmi adali ya ba da shaida bi ru'yati hilalin da cewar ya ga wata hilali ramadan na ramadan sabata bi hadhihi shahada dukhul shahri ramadan kunji shigar wata ramadan ya tabbata da wannan da wannan shaida kuma al aslu ga musulmi shine adali ne shi har sai aka sun haka yami ya tabbata dan haka dukkan ku cikin ku nan wani ya ce min ya ga wata ko ya je san da shugaba ya ga wata al aslu shine mu yadda da shi sai dai in ya bayyana mana cewar wane fami ba adali ba ne makaryaci ne da ƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah faman shahida min kuma shahra falyasum duk wanda ya shaida watan daga cikin ku to ya azumce shi wa li qawli sallallahu alaihi wasallam kuma saboda faɗa annabi sallallahu alaihi idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ganshi ku yi azumi jama'a wannan ganin nasa baya nuna ni dole sai na mi suna ganshi yana iya daukan wani mayami ya ganshi labari ya isan min kuma yanzu wa yake da idan karfin ido ma da kuma mai da hankalin cewar yanzu tun daga wannan watan iya 27 bari ina bibiyan yadda ya dace na ga wata wa zai iya duk yawanci kana ɗakin kama kana danna waya ma har wata ya fito ya kuma baka mami ka gane amma kawai sai mutum ya ce kuma ba zai ɗauka ba wali hadith ibn umar radiyallahu anhu sannan saboda hadith abla dan umar Allah ya kara musu yarda ke cewa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadan fasama na ba annabi sallallahu alaihi labarin cewa na ga wata Ramadan sai ya azumce shi wa amaran nasa bi siyam ya umarci mutane su su wannan an gane fa illam yara al hilal idan kuma ko yara al hilal idan ba a ga watan ba ko shi bai gan shi ba aw lam yashhad muslimun adl muslimun adlun bi ru'yati ko kuma musulmi adali bai tabbatar da me bai ba da shaidan ganin shi ba ko wajaba ikmalu iddati sha'bana 30 yawma to ana abin da yake kan mu shine wajibcin mu cika sha'ban ya kai mi kwana 30 daga sha'ban kuma mun yi 30 yau yanzu ba mun ce safiyar uku ba to idan safiyar 29 ta yi muka duba ba mu ga wata ba to za mu cika sha'ban 30 baya 31 watan musulunci daga 29 sai na sai 30 in ya boyi kenan dan haka kawai ranan washe garin 30 din nan sai mu dauki azumin watan Ramadan an ga wata ba a ga wata ba shikenan kenan kun ga abubuwa guda biyu waɗanda Ramadan yake shiga da su ganin jinjirin wata Ramadan ɗin in ba a gan shi ba kuma cikar sha'abana kwana na kwana talatin to yanzu 'yan ƙauyen nan da 'yan karkara kwana nawa suke irga wa sha'aban wallahi akai talatin da biyu eh saboda yanzu aka ga ba ba su dau azumi ba fa il wala yathbutu dukhul ash-shahr bi ghairi hadain al-amrayn kunji shigar watan baya tabbatuwa sai da me waɗannan lamura biyu ru'yatul hilal ganin jinjirin wata na Ramadan au itmamu sha'bana 30 yawma ko cikar sha'ban ne kwana 30 li qauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada ne sallam sumu li ru'yati in kun ga jinjirin watan Ramadan ku yi azumi wa aftiru li ru'yati in kun ga jinjirin watan Shawwal ku ajiye azumi fa in ghubbi alaikum idan ya faku muku fa akmilu iddata sha'bana 30 to ku cika adadin sha'aban ya kai mi talatin wa yasbutu wani kenan yanzu mun mun gane abin da yake sa ramadan ya mi ya shiga an gane to wajibin mu ne mu sanar da wani mu wa yasbutu inqida'i inqida'u ramadan bi ru'yati bi ru'yati hilal shahr shawwal sannan karewar yin ramadan kuma yana tabbatuwa ne da mi da da ganin jinjirin wata na mi shawwal bi shahadati muslimaini adlaini to kun ji bambanci anan da shaidar musulmai biyu adalai can gani shaidar mutum ɗaya ne adali amma shawwal kuma sai an samu shaidar mutum biyu ne adalai fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal idan ba a samu musulmai biyu adalai ba cewa za su ga wata wajaba ikmalu iddat ramadan 30 yawma to nan ya wajaba wato a cika ramadan ya kai ni na 30 to tambaye ku yanzu in an gani jinjirin wata ko ba za a sana sarki ko shugaban kungiya sarki za a sana kun gane sarakuna wannan su suke da wannan nami na hakkin su kuma su sanar da na gaban su har abu ya kai ga sarkin me musulmi ai muna sarkin musulmi ko shi yake da hakkin sanar da cewar an game so da in ka bude wa sauran kungiyoyi har yanzu ko mu zamu iya kungiya mai mata rijista ko da muna da wani abu da muka boye kun gane amma wanda yanzu hakki na musulmai yake da kansu ya hada kungiyoyin duka shine sarkin bi sarkin musulmai an gane da haka su ma sauran kungiyoyi sai dai su zama yan koransa cewa in ya sanar su ma su mi sanar amma in har ka bar abun a hannun shugabannin kungiyoyi to wani da zai zo da rigar addini ya bude kungiyarsa shi ma zai iya shigowa da wani abu na mi na sa ransa an gane wanda sarkin musulmai kuma duniya ba za ta bar shi ya shigar da mi da sa rai ba an gane so da duk abin da yake za ku ga kamar karamin mutum ne ba karamin mutum ne duk kasashen musulman duniya suna bibiyan abin da yake yake faruwa an fahimci wannan yawa kuma sarakunan mu suna da alfarma suna da suna da daraja almas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai waqtun niyya fi sawmi hukmuha lokacin niyya a azumi da hukuncinta wannan gabar tana da muhimmanci yajibu ala sa'im an yanwi siyam ya dai wajaba ga mai azumi yayi niyya wa hiya ruknun min arkanihi kama madha wanda rukuni ne da rukunnansa kamar yadda ya gabata li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu innamal a'malu binniyat sanan kawai ayyuka suna tare da me niyoyi wa innama likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum da me abin da yayi niyya wa yanwiha min al-layli kun ji wannan gaba zai yi niyya daga da daddare fi siyamil wajib amma azumin da yake na me dole ka saumi ramadan kama azumin wata ramadan wal kafara da azumin kafara wal qada da ramuko wan nazr da wato bakance walau qabla al fajr bi daqiqatin wahida koda kafin al fajr ya fito ne da daqiqa minti daya li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fada nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyama qabla al fajr fala siyama lahu duk wanda bai kulla niyyar azumi kafin alfijir ya fito ba to bai da wannan me azumin tayyib tambaya mutum ne yanzu yau misali yau 29 ga watan sha'ban ka kaddara sai ya kwanta bacci ya ce kawai idan gobe azumi ne ya dauka misali ko kuma mu bari mu ce ya kwanta ba niyya da ya tashi da safe bai karɓa alfijir ya fito an shiga sallah sai aka ce mar a yango ta yau azumi zai kame kuma ya rama wannan me me yasa saboda bai kulla niyya da yadda kenan yawanci za ku ga muna kwanciya da ramadan washe gari sai ko in an tashi ramadan sai mu ce mun me mun tashi da shi mun tashi da shi wannan bai ba sai kame sai ka rama kuma zaka kame wannan yinin fa yau yinin ma zaka kame ba zaka ci gaba da cin abinci bane faman nawa sauman fin nahar wanda ya niyyar azumi da rana walam yat'am shay'an bai ci wani abu ba lam yujzi'uhu illa fi siyami tatawwa hakan baya isan masa sai fa in azumi ne na mi nafila fa yajuzu bi niyyatin minan nahar shi wannan ya halasta da niyya da aka yi ta da yini ba da daren ba idza lam yat'am shay'an min aklin aw shurbin sharadi in bai ci wani abu ko ya sha ba ka iya da sanyi hantsi daman bai da tsayi ka shigo ba kama tashi a bacci ba sai sha ɗaya kana taso aka ce abin karya aka ce duk an cinye yara sun cinye babu kai kawai sai ka sai kai tazarci shikenan an gane li hadisi Aisha radiyallahu anha qalat so da hadisin Aisha Allah kara mata yadda ta ce dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wato annabi ya shiga zuwa gare ni wani safiya fa qala wani ne fa qala sai shi hal indakum min shay annabi ya ce kuna da wani abu fa kulna la du mata annabi kowa ta ce babu ba abin sha a gidan qala annabi ya ce fa inni idan sa'im kiran ina azumi sai ya tazarce wuce an gane nan san zai shiga gidansa ya ce akwai abinci a ce masa babu yawa amma haka nan san ya rayu ya hakuri amma siyamul wajib amma azumi na dole fala yan aqidu min niyatin minan nahar kunji shi niyyarsa ba ta kulluwa da rana wala budda fihi min niyatin layli babu makawa dole mutum ya kulla niyya da yaushe da daddare kafin fitowar alfijir وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر كنجي نان نية قداتنا إسر ورمضان إن يقول لا تأفركم مي وتندك ويستحب تجديدها في كل يوم أما مستحب نكم كل يجددات أكون نسكي كل سيكاي نية رمضان أما malamai na ahlus sunna da malamai na wasu fiƙo na fiƙo sun ce wasu cikin su sun tafi cewa tunda ramadan ai wata ne a hade to in kai niyya guda ɗaya ne ta wadatar maka a duk watan in kai niyya za ka azumci duk wata amma ba laifi in kaɗa wannan magana malam tana da kyau cewar za ka yi niyyar amma duk kullum za ka jaddada ta me jaddada ta ka tashi ka yi sahur yau ka tashi ka yi ka yi sahur yawa to wannan shine tajdidin ta alhamdulillah albabu thani babi nami biyu في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصيام ومفطرات الصيام وفي مسألتان wato wannan yana zai magana akan hanzari ko uzurruka wanda suka halasta mai mutum ya sha ruwa da azumi daga baya rama ko kuma ya ciyar wa mufattiratus siyan da kuma abubuwan da suke bata mai azumi wa fihi mas'alatani mala yace cikin akwai mas'aloli biyu al mas'alatul ula ta farko al'azalul mubihatu lilfitri fi Ramadan, uzurruka da suke sa mutum halal ne ya sha wannan ruwa da Ramadan. Yubahu alfitru fi Ramadan li ahadil azari taliya, wato shan ruwa a yin Ramadan yana halasta wato daga ɗaya daga cikin waɗannan uzurruka. Al'awal na farko almarad wato kibar, wato jinya da kuma mi shekaru. yawa mutum yana da jinya ko kuma shekaru sun cin masa ya tafi tis'una an gane wani azumi zai iya mai masu wahala don wani daga ya fara girma yunwa yana dan fara ji sai jikinsa ya fara karkarwa to kuma ina kuma ka ce kar ya ci tun daga alfijir har faduwar rana kaga dai ku zo ku ɗebe shi ko fa yajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al fitr wato ya halasta ga marar lafiyan da ake fatan warakarsa ya sha ruwa fa idza bari'a idan har ya warke wajaba alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha to nan ya wajaba ya rama kwanakin da yami ya sha li qawli ta'ala saboda fadin Allah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar wanda ya kasance mara lafiya cikin ku ko a halin bulaguro to abin ya lissafa abin da ya sha yara masu a kwanaki na mi na daban wa qawli ta'ala wa man kana maridan fa man shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wal marad alladhi yurakhasu ma'ahu fi al ma'ahu في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه jinyar da take aka yi wa mutum uzuri aka bashi wato tarhis din ya wato sha ruwan shine jinyar da in yi azumin azumin zai tsananta a gare shi amma almaridu alladhi la yurja bur'u amma majinyacin da mi wannan gabar ta bayan abin da yake nufi idan jinya karamar jinya ne kawai tari kake dan yi ko mura yar karama kun gane ba wata jinya ce da azumin zai wahalar da kai ba kai kawai kace ba da lafiya an gane ko saboda kaga ana buga rana ka ce kawai baka da lafiya ai mura kake a akwai jinyar da a ɗabi'ance da al'adance mami jinya ce da da mutum baya lissafa ta a wata jinya mai tsanani amma al-maridu alladhi la yurja bur'u amma majinyancin da ba a fatan warkewarsa aw al-ajiz ko kuma mi gajiyayye an siyami wanda ya kasa azumi kenan daga azumi ajazan mustamiran kalkabir wato gajiyawar da take ci gaba da gudana kaman babban mutum fa innahu yuftir to waɗannan guda biyu ɗin dukka za su za su sha da shi wancan da ba a fatan warakarsa da kuma mi wannan tsoho ɗin wala yajibu alaihi alqada ba wannan ramu ko bai waje ba kansu ba wa inna ma talzamuhu fidya nan fidya ne ta mi ta take kansu bi an yut'ima an kulli yawmin miskina ta yanda kowane yini zai ciyar da mi miskini to tambaya da yaushe zai ciyar da safe ko da dare a ko kuma farkon ramadan duk ya ciyar talatin ɗin in ya ciyar farkon Ramadan talatin ciyarwar ba ta yi ba kawai ya ba su abinci ne Allah sa kama da alheri haka in ya ba su da safa ba ta yi ba sai har ya kai wannan yinin sai ya ciyar an sha ruwa shi ne azumin ya tabbata ya hau kansa du ko dai ya haka kullum ko kuma ya tara da Anas dan Malik ya karshen Ramadan nawa aka yi ashirin ko talatin ashirin da tara afon ko talatin sai ya tara mutane wannan adadin sai ya sai ya ciyar da su ko ya ba su abincin shikenan an fahimta amma ciyarwa da safe subhanallah hak wannan ma akwai kakata ta tambayin ciwon da da ramadan farkon su sai ta ba in ce a za ki kada ba su kin ba su ba dai ba yau ai bai gama hawa kanki wadan haka wanda ya ba a farko bai yi ba yana da kyau masaloli da sai mun mai karanta su abdurrahman mu je mu لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض ko farada siyam to nan ku ji saboda Allah ta'ala ya sanya ciyarwa tana daidai da mi daidai take ga azumi lokacin da farkon lokacin da kana takhir bainahuma fi awwal ma farada siyam lokacin da ake da zabi tsakankanin su a farkon da aka fallanta azumi farko da aka fallanta azumi kun san lafiyar ka kalo ma zaka iya me ciyarwa kawai ka yin azumi haka farko Allah ya fallanta azumi amma duk da haka sai Allah ya ce wa anta sumo khairul lakum yin azumin shi yafi muku me alkhairi daga baya kawai aka soke ciyarwar in ba ga kaman tsofo ba ko majinyacin da baya fatan waraka to kowaye in dai zai iya azumi to azumin ne ya zamo hatman alaihi an gane shine faman shahida min kuma shahar falyaso fata fata'ayyana an yakuna badalan anhu inda al'udhr to nan sai ya ayyanu ya tabbatu cewar zai zamo a gurbin sa lokacin da yake akwai uzuri ya qulu al-imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari yana cewa وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام أما صوه دبذي إيا أزمي با فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين أن كل يوم مسكين تو أنس دم مالك bayan girma ya zo masa ya ciyar shekara ɗaya ko shekara biyu wato kowane yini miskini kina yana nuna maka tsoho wanda ba zai iya azumi ba zai zai ciyar ne an gane to kada kuna ɗora wa mutane abin da ba za su iya ba kar mutum ya girma yana ma fatawar yana shan wuyar azumi ka ce mar kuma dole sai ya yi mai sai ya azumi kar ku kuna yana mutane addini ma sauki ya zo musu da shi ku kar ku zama masu mi masu tsanani da tsananta da kore mutane daga addini da haka in mutum ya zo ga shekaru ya ce ma shi fa ba iya yi ne bai ci abinci ba to ka nema masa mi nema masa sauki wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma fi shaykh al-kabir wa la mar'at al-kabira abla da abbas sanne yana faɗa dangane da tsoho da tsohuwa la yastati'ani an yasuma ba su iya yin mi azumi fa yut'ima ma kana kullu yawmin miskina to ya ce za su ciyar a kowane gurbi miskini ne nama wasu suka ce mu wai babansu yana dare suna masa azumi saboda shekaru ta ya ba azumi za su masa ba siyarwa za su wallahi ana ana ana abubuwa ko ana abubuwa ba a karatu Allah ya sauke don haka ba in mutum da ransa ba zai iya azumi ba uzuri ya sa in na ciyar in na ajira ya rama ne ajira ya me ya rama in na ciyarwa ne a ciyar masa babu ciyar mutum da ransa ya kasa azumi zamu mi har wanda ake rama azumi shine wanda ya mutu ana bin sa azumi kuma ya samu damar da zai rama wannan azumi bai rama ba nan ne me waliyansa za su za su taru su masa masu cin gadansa kenan za su taru su rama wannan azumi ne mala ya ce fayi ta'imul ajiz haka ne ko anis siyam wato wanda ba zai iya azumi ba sai ya ciyar ajazan layar jazawalu wato gajiya wadda ba a fatan gushewarta bi maradin ta hanyar wannan jinya kana au wato kabur ko kuma ya girma an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min bur wato zai ciyar da kowane ini miskini wato rabin sa'i na alkama au tamr ko dibino au orz ko shinkafa au nahwihi ha ko wani kwatankwacin waɗannan min kotil balad daga abincin mi mutanen gari yau abincin mutanen gari sai mutum ya ciyar wa miqdaru sa kilowan wa rubu takriban wato kilo biyu ne da ɗaya bisa hudu wato kwatankwacin haka kenan فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و125 جراما تقريبا وانا يا اونا ne ya kai wannan kilogram 125 dan haka dai kawai mu yanzu zamu iya cewa kowa ya sani yanzu gwargwado a ce gwangwami daya zai ishi mutum misali gwangwami daya zai ishi mutum ba da mai madaidaicin ciki ba da cikin sai yake gwangwami daya zai ishi gwangwami daya misali 500 in an dora za ta iya isan hidimar gwangwami daya fata ko yau to in ka hada gwangwami ɗaya misali ya kai dubu ɗaya zai iya bai kai ba to ɗari biyar misali ko ga kuma wani sai ka ce aka ba mutum dubu ɗaya ko dubu da ɗari biyar an gane dubu ɗaya ko dubu da ɗari biyar misali ya zama ita'am ɗin su ka kwana talatin gaba ɗaya bai wuce dubu sittin ba mako bai kai ba mako dubu arba'in da biyar to almuhim dai ka hada abinci ko kuma ka tara mutane in hanya ashirin da kaza din mutum talatin kwano biyu misali zai ishe su mutum talatin ko kwano uku sai a dafa ta a yi jollof mai kyau sai ka kira mutane su ci kawai a matsayin azumin da ka sha shi kenan hada wa in samun marid saha siyamu wa ajza'a mala yace wannan kenan amma idan mara lafiya yayi mi yayi azumin ko to azumin ya isa masa ma'ana zai iya azumin kuma shi kenan ko tsohon zai iya yin azumin kuma me ya yi shi kenan ya isa masa matukar ba zai cutu ba asani abu na biyu da yake halasta shan ruwa da azumi as-safar bulaguro fa yubahu lil musafir al-fitr fi ramadan shan ruwa ya halasta ga matafi a ramadan wa yajibu alaihi al-qada to nan abin da yake kansa shine ramuko ya wajaba a gare shi ya kauli ta'ala saboda ayin da mala ya kawo faman shahida minkum ash-shahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra an gane ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الصيام في السفر sannan saboda faɗa na sassan lokacin da aka tambaye shi dangane da azumi mai abu laguro ya ce in shi ta fasuma in shi ta fa'aftif kana da zaɓi in ka so ka ji ba wuya ka mi ka yi in ka ji da wuya kuma ka mi tambaya idan har mutum zai bulaguro to misali zan tafi kano zan iya cin abinci a gida ko kuma sai na tabbata na shiga motar kano an yi kek tun daga gida yawo tun daga gida zan iya yanzu to sai tafiyar tafa sai aka samu matsala sai dora da shi na ko yawo to anan zaka iya ya juz ya halasta tun a gida ka dinke jikinka sai ka tafi tasha ka ce akai ka tasha ba wai sai ka je tashar ba sai kuma ka nemi wata kwana in ka tabbata motar ta cika alamar tafiyar ta tabbata kenan babu wannan an gane kamar yadda to matafi wanda kaman direbobi su kuma kullum suna kan hanyar ne tafiya ya juz lahum duk ya halasta su tasha ko amma anan to taya za su rama wani tsawon shekara yana kan hanya Sheikh Usaimin yake cewa shawara zai ba su sai su duba daidaitan lokacin da yanayi yake madaidaici kamar lokacin sanyi ko damuna a halin tafiyar ma sai su rama wannan me wannan azumi din tunda yin azumi a halin tafiyar matakar ba za ka cutu ba bai zamo laifi ba gane amma akwai cutuwa ne da zama laifi to in ka ɗauki kai direba ne lokacin zafi tsananin zafi in ka ce za ka yi azumi akwai wahala ko amma in lokacin sanyi ne kun ga da sanyi ne yakan zamo gajere ga kuma ba wuya sosai sai ka azumin ba tare da ka ka jikkata ba Allah fahimtar da mu addinin shi وخرج ila makka wa kharaja ila makkata sa'iman fi ramadan sannan annabi ya fita zuwa ga makka yana azumi a ramadan falamma balaga al-kadid lokacin da ya isa wani guri na ruwa da ake ce da shi al-kadid suka ce kilomita kusan 90 ne tsakanin gurin da makka aftara annabi kawai ya sha ruwa fa aftara nas mutane da suka ganci sai suka sai suka sha ruwa suma an gane kenan wannan yana nuna maka cewa ya halasta kuma na dau azumin ina doran tafiya sai na juya kuma sai na me karya azumin saboda ruksa na wannan bulaguro din an gane wa yubahu al-fitr fi as-safar at-tawil alladhi yubahu fi qasr as-salah qasr as-salah mala yace shan ruwa ya halasta a doguwar tafiya wacce qasaru yake mi eh aka yake halasta a cikin ta naga tafiyar da zaka iya qasaru to zaka iya shan ruwa wa huwa ma yaqdiru bi 48 milan ana kwatanta ta da mil nawa wannan bi samaniya arba'in wato arba'in da takwas wannan babu malamai sun ce mai babu babu dalili kawai tafiya in sunanta bulaguro daga nan misali in na tafi sakko sunanta tafiya ko in na tafi kaza sunansa ina ce na yi bulaguro to ko zan yi kasar kuma zan mi zan sha ai hawale samaniya kilomitar wai kwatankwacin kilomita nawa tamanin ga ɗau kilomita nawa ne sha takwas kenan dai kaman zaki kenan daga nan ko zaki za ta iya kilomita tamanin kenan ba dole ba gamawa kenan ko don haka dai duk abin da sunan shi tafiya wacce sunanta bulaguro kuma tafiya tafiya ce don wata gajeriyar tafiyan kai zaka ganta karama sai ta zama mami sai ta zama babba wasafarul mubih lil fitr fi ramadan huwa safarul mubah to kun ji bulaguran da yake halasta wa mutum sha da ramadan shine bulaguro na halal fa in kana safaru ma'siya idan bulaguro ne na sabo aw safarin yuradu bi tahayyul ala al fitr ko kuma mi tafiya ce wacce aka tsire ta saboda a sha ruwan kawai ko to lam yubih lahu al-fitr bi hadha safar to anan baya halasta kun gane kuwa kaya aure kana da amarya sai ka ce ko ya za da rana ko kare azumin nan sai ka dauke da kai ku tafi wani gari kusa an gane ku kama hotel saboda ku kare bi azumin lajus duk da wasu malamai suna halastawa min samal musafir sahha sawmu wa ajza'a matafiyi in yayi me in yayi azumin azumin ya inganta kuma ya isan masa kun gane li an li hadisi Anas radiyallahu an so da hadisin Anas Allah kara mishi dake shi kunna nusafiru ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna azumi bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftir kun ji sahabbai mai azumi baya aibanta wanda baya yi wala al-muftir 'ala as-sa'im wanda baya azumi baya aibanta wanda yake su sahabbai suna girmama juna mu kuma ba ma mutunta ne yawa kawai in ana bulaguro in ka fahimci ciwon ba a azumi a lokacin bulaguro sai ka hau wanda yake yin azumi haka kowa ba mutunta juna amma sahabbai kun ga sun tafi wasu suna azumin wasu mai wanda ya ji karfi a jikinsa yayi wanda kuma ya ji rauni mai ya ajiye kuma kowa ya mutunta ra'ayin kowa walakin sai dai bai sharti Allah ya shukka alaihi samu fi safar da sharaɗin kar ya zama azumin nan zai kuntata masa a lokacin bulaguro fa in shakka alaihi idan ya tsananta a gare shi au adarra bihi ko ya cutu saboda wannan azumin fal fitru fi haqqihi afdal to shan ruwa a hakkinsa shi yafi akhazan bi rukhsa domin ya dauki rangwame li'anna nabi sallallahu ra'a fi safari rajulan sa'iman domin akwai annabi sallallahu ya ga wani mutumi yana azumi qad dhullila alaihi ko a lokacin bulaguro kuma annabi ya ganshi yana azumi an sa masa rumfa an zo an mai rumfa mai shiddatul hali saboda zafi annabi ya ce me suka ce wancan azumi yake wata jamma nasu haula mutane sun tari kewaye da shi ana ta marfifita amma mar saboda zai halaka fa qala sallallahu sai annabi ya ce laysa min albir as-siyam fi safar baya cikin aikin yin azumi a lokacin balaguro to kun yanzu kar wani ko ya kawo ma iyana sai ka ce masa gami ga dalilin cewa annabi gani an rufe mutum zai halaka ana iya famar ruwa ana mar fifita an mar inuwa to sai annabi ya ce baya cikin aikin kwarai ka san da wahala ga rana ga zafi kuma ka ɗauki mai kai ne za ka tafi abuja a daf kuma a sama ka ce za ka yi mai kuma lokacin zafi kun gaba zai kafin kai saka halaka yau to mutum zai halaka don haka irin wannan amma da bambanci da wanda zai tafi cikin luxurious misali mai ac da kaza tana da mai bambanci abdurrahman الثالث abu na uku الحيض والنفاس haila jinin da yake zuwa mata wato dukka wata wan nifas da jinin haihuwa fal mar'atu allati ataha al hayd aw nifas matar da jinin haila ya zo mata ko kuma me jinin haihuwa tuftir fi ramadan wujuban nan dole ma ta sha ruwa wa yahrumu alaiha as-sawm azmi ya haramta a gare ta walau samat lam yasih minha da a ce kuma za ta yi azumin tana dauke da wannan jinin to azumin baya halasta bai inganta ba li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda hadisin abu sa'id al-khudri ala qala mishi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin mace in tana jinin al'ada ba ba ta sallah ba ta azumi ba fa zalika min nuqsani diniha wannan shine tawayar addininta shi yake nuna wannan mace tana da tawayar hankali kuma tana da tawaya ta ne addini daga cikin abin da ya janyo tawayan addinin ta shine kin yin sallah da shari'a ta dauke mata lokacin da take jinin al'ada ko jini na na haihuwa wa yajibu alaihim alqada dole ne wajibi ne su mi tarama yanzu ma ta ta kiran ka malami ne ana bi na azumi goma wallahi ga sha'aban yayi ashirin kuma ba zan iya azumi da ya za a yi da ramu kona sai wata sha ɗaya me kike a baya in za su yi ta kiran ka suna tambayar ka malam kaza malam kaza wata sha ɗaya duk me kike sha'aban kuma da ya kama farko duk me kike yi aka yi damuna aka yi sanyi duk kina jiran na haka ayyuka na gargari mutum ya sauri ya yi kuma in baki yi ba kika mutu fa wajibi ne kin ɗora wa wasu ramukan to yanzu kuma wa zai iya rama maka azumi لقول عائشة رضي الله عنها يا وجب السلام سبب فن عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك حكا ينا سامم فنؤمر بقضاء الصوم سيء أمر شم دمرام أزمي ولا نؤمر بقضاء الصلاة وتباء أمرت مدمرام مي صلى to kenan yanzu in wasu suka fito suka ce suna fatawar mace mai haila tarama mai sallah sun zo da wani babban laifi الرابع abu na hudu da yake halasta mutum shan ruwa alhamdu wal ridha daukan ciki renan ciki ko kuma mai shayarwa fal mar'a idza kanat hamilan aw murdi'an mace in ta kasance tana dauke da ciki ko tana shayarwa wa khafat ala nafsiha kuma ta jiye wa kanta tsoro aw waladiha ko dan da take shayarwa bi sababi sawm jaza lahal fitr in ta yi azumi ta jiye musu tsoro to anan me ya halasta ta sha ruwa lima rawahu Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Anas ya rawaito shi Annabi sallallahu ya ce inna Allah wada'a 'anil musafiri shatra as-salati was-sawm wato Allah ya sauke wa matafi rabin sallah ya ajiye masa kuma azumi wa 'anil hubla wal murdi as-sawm su kuma masu ciki da masu shayarwa Allah ya ajiye musu azumi bai ajiye musu rabin sallah ba an gane wa taqdi al-hamil wal murdi wannan gaba tana da muhimmanci domin akwai sabanin malamai mala yace wa taqdi al-hamil wacce take da ciki zata mi rama wal murdi da mai shayarwa makan al-ayyam allati aftarataha gurbin kwanakin da suka mi sha wadhalika in khafata ala nafsihima wa in suka jiye wa kansu mi tsoro wannan mazhaba ce ta malikiya ko fa in khafat al-hamilu ma'a dhalik ala janiniha idan mai cikin bayan jiye wa kanta tsoro ta jiye wa jaririn ta tsoro aw al-murdi ala radi'iha ko kuma ita din mai shayarwar ta jiye wa bayan kanta tsoro ga yaron ma at'amat ma alqada min an kulli yawmin miskina to bayan sun rama din za su ciyar da miskini kowane mai yini wannan kuma fatoni ba a kanta nake ba an gane ramuko da ciyarwa ko wanda suke ga iya ramuko za su ko wanda suke ga iya ciyarwa za su ko wanda suke ga kunganan za su rama ne in iyakansu suka jiye wa tsoro za su rama in kuma da yaran su da suke shayarwa ko yake dauke a ciki za su hada da mai da ciyarwa ni ina da abla dan abbas da yace abin da yake kan mai ciki da mai shayarwa shine mai ciyarwa an gane amma dai akwai matsala akwai mai akwai sabani shi yasa ka dauna ka karka ji cewa sai na daune sai na dauna ka ni ko ba nan daura ma sai ka daune ba sai ka dauna ba لقول ابن عباس رضي الله عنه سوى فلا أبلاء عن عباس والمرضع والحبلى wato mai sharwa da mai ciki idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata za su mi za su ciyar za su sha kuma su mi su ciyar nan kun ga dalilin ma ba ba wannan bane sun ce wa at'amata asali abin da aulada ba sai ke nufi shine in sun sha abin da kawai sun sha abin da suke kawai kansu shine ciyarwa ba tare da ramuko ba shi abin da yake nufi kenan wannan dalilin da suka kawo a littafin ma bai ba an gane dalilin ciyar ya ce aftarata wa at'amata za su sha misali kuma ya ce su ciyar abe ciyar su rama ba yasa ake rawaitowa yana da baiwa da take da shayarwa ko take da ciki da ta sha azumi abin da ya ce ta yi shine ciyarwa kawai ba ko abin da ya ciyar mata kawai ba tare da ya wannan ba ta rama ba wannan shine dai ra'ayin Abdullah dan Abbas ra'ayin Abdullah dan Abbas radiyallahu an mace mai ciki da mai shayarwa abin da yake kansu ba ramu ko bane shine ciyarwa nema musu sauki فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة ما ليش دان haka sai ya tattaru daga wannan cewar sabbuba da suke halasta mutun sharuwa hudu ne as-safar bulaguro wal marad jinya wal haid wal nifas da jinin al'ada da na haihuwa wal khawf min al halak da jiwa kai tsoron halaka kama fil hamil wal murdi kamar yadda yake ga mace mai ciki ko mai shayarwa طيب a gurguje nan a gurguje mufattiratu siyam zan karanto mana gabar kawai iya abubuwan da suke bata azumi almas'alatu thaniya kenan kun gane mufattiratu siyam abubuwan da sa'im kenan abubuwan da suke sa azumi ya lalace abu na farko mala ya ce al'akul wa shurbu amdan ci da sha kuma da gangan da gangan ka ci abinci ko ka sha abin sha to azumin ka ya riga ni ya ɓaci amma to ya mutum zai kuma ka fara sittin la ɗaya zai kun gane kuwa ɗaya zai kacal yawwa Allah ji kamar kabir ya kan yi fatawan zai yi sittin amma babu babu magana na biyu aljima mutum ya sadu da iyalin shi da gangan to azuminsa ya ɓaci sannan zai tuba ya istighfari ya rama kuma ya kafara sai ya rama wani azumi yau ba sittin ba ne zai yanta baiwa me ba sittin ba ne abba wata biyu ne a jere wata biyu a jere zai iya zama ƙasa da me yauwa za hadisa zai iya zama 58 zai iya zama 59 kuma zai iya zama me yauwa saboda wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me ku ji na halaka annabi sassan ya ce me ya faru ya ce ya zaki wa matar shi da yini da rana da gangan da azumin ramadan annabi sassan ya ce za ka iya yanta wuyaye ya ce ba zai iya ba baiwa kenan annabi sassan ya ce za ka iya wato hal ta sato an ta suma shaharai ne mota tabi aini kunji annabi ya ce za ka iya azumin wata biyu jere wata biyun kuma na kalandan boko mahmud ko na sama na sama karkace january february Februari mai 28 Januari mai 31 da ɗaya ka ce ka haɗe su la watan sama an gane shahararri mota tabi'in qala la wani mutum ya ce ba zai iya ba annabi ya ce hal tajidu it'amu it'ama 60 miskina za ka samu ka ciyar da miskinai na 60 ya ce ba zai iya ba annabi sassanin yana zaune aka kawo masa mai sadaka na na dibino buhu guda annabi ya ce gashi ka je ka ciyar da miskinai ya ce ai duk anguwannin nan su ne talakawa anguwa annabi ya ce annabi akwai wanda ya kai talauci a kai gida na babu annabi ya murmushi ya ce to ya je ya ciyar da iyalan an gane wannan kenan da haka kenan kun ga bata azumi ta hanyar kusantan iyali da rana da ramadan yakan janyo wa mutum dole ya tuba zuwa ga Allah saboda abin da ya aikata sannan zai rama wannan yini sannan zai azumin ba azumin da ya farko ba sai ya rasa wannan mataki na baiwan kun gane malamai suka ce tartib haka yake ba zaɓi ba ne cewar yayi kaza in zai iya kaza a maimakon kaza a'a baya halasta ya tafi yin azumi sai in ya rasa me baiwa haka baya halasta ya tafi ciyar da miskinai sittin sai in ba zai iya me ba azumi kun gane kuwa matakin kenan shi yasa ba kaman kafaran wannan bane rantsuwa da ciwon zaka iya ko ka ciyar da miskinai goma ko ka musu sutura ko ka yi azumi uku ba irin wannan mai ko ka yanta baiwa an gane taib wannan kenan da haka sai mutum misali ta wata hanya ba ta iyali ba azuminsa ya ɓaci shi ma ta hanyar mutum ya fitar da mani to anan malamai suka ce zai rama wannan azumin in hanya ya bi ta kuskure to zai hada da istighfari amma abin da yake kansa kawai shine ramuko din nan ba azumi nawa ba ba azumi sittin ba na gaba attaqayu amdan daga cikin abin da suke bata azumi mutum ya mi kakalo amai da ganga shi ma yana bata mai azumi amma aman ne ya rinjaye shi to nan babu komai akan shi na gaba alhijama kafo nan malamai masalan kafo malam da ya kawo akwai sabani zance mafi inganci shine kafo baya bata mai azumi musamman ga shi wanda yayi kafan ba wanda aka yi wa ba musamman kuma shi wanda ya yi kafan in yi amfani da abubuwan da ba direct kai tsaye zai zuƙo jinin ba kun gane kun san da an za a mutum kafo dole ta hanyar me zuƙa ne to malamai suka ce wannan zuƙan ba zai aminta ba shi wanda zai zuƙan wani abu zai iya zai iya shige masa wannan kenan amma yanzu kamar ibnu taymiya na da ra'ayin idan an yi amfani da wata ala kamar yadda yanzu suke kafan sai ya gama ma bakinsa bai je kusa da kai ba haka ne to wannan suka ibnu taymiya ce shi wanda ya yi kafa bai azuminsa bai baci ba amma wanda aka yi wa fa abin da yake ingantacce shine idan har yin wannan azumin zai zama sanadiyar yin rauninsa kun gane azumin ya zama mai wahala a gare shi to abin da ya fi shine ya jinkirta har zuwa mai har zuwa faduwar rana sai ya sai ya wannan haka kuma fitar da jini ko ba da jini shi ma baya bata azumi amma in mutum ya ji zai yi rauni ko wani abu abin da ya fi al'afdal shine ya jinkirta musamman yanzu ba kowa yake da wadataccen jini ba kuma garkuwar jikinsa take da ƙarfi ba don haka in ka ba da jini kana buƙatar maltina da madara in ba haka ba za ka ji hajijiya to sai ka bari idan har rana ta faɗi kai buɗe baki sai ka je ka ka ba da jini amma kar ka bayar kuma daga ƙarshe kai ma kuma a zo a baka ne a baka abubuwan da abu na gaba shine khuruj damul haid wan nifas daga shi abin da suke bata azumi kai tsaye shine fitan jinin al'ada ko na haihuwa abu na gaba niyatul fitr wannan gaba tana da muhimmanci yin niyan karya azumi idan kai niyyar zaka karya azumi ko baka ci komi ba malamai suka ce azumin ya ɓaci yan zahiriya su ne suke da ra'ayin cewa idan har ka dawo da niyyar kafin ka ci to me azumin ya dawo saboda su suna da tafiya akan ra'ayin cewa azumin farilla ma zaka iya yin niyyarsa da rana kun gane amma dai kun ji maganar jumhur ba haka bane dole sai ka da azumi da yadda da haka banda yan zahiriya malamai sun tafi cewa in kai niyyar karya azumi kawai aka ce kana azumi kace ba na yi na ma karya to wani azumin ya riga ne ya balle ka kame kuma dole ka mi karama gaba ta gaba ridda mutum ya fita a musulunci Allah ya tsare mu to shi wannan azumin sa gaba ɗaya ya riga ne ya warware an gane wannan shine abin da da yau zamu ji insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah kafin tambaya, sha Allah.